أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan yini na asabar a daren asabar yini na juma'a a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnati ila yawmiddin muna kan mu mance yau muna 19 ga watan jimadal akhira hijirar manzana sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai da 21 ko da biyu ga watan daya miladiya na da 2022 sati da ya gabata muna cikin babu ta'zim hurmatul muslimin wa bayanin hukukihim wa shafaqati alaihim wa rahmatihim babi wanda yake bayani girmama alhurma ta musulmi da bayanin haƙoƙinsu da tausaya musu kuma da musu rahma muna ƙarƙashin hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi inda malam ya ce wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la tanajashu wala na la tahasadu wala tanajashu wala تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب ممرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هكذا يكون آه mala ya ce an najashu an yazi da fi thamani sil'atin yunada alaiha fi suqi wa nahwahu wala ragbata lahu fi shira'iha bal yaqsidu an yaghurra ghayrahu wa hadha haram والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر wannan hadisi bayanin shi ya gabata sai dai kuma iya da kyau malam al'allama muhammad bin salih al'uthaimin rahimahullah ya wa wannan hadisi sharhi mai tsawo wanda ya ambaci a fa'idodi daga cikin wannan hadisi ya tsince abin da ya san ya yi bayanin abin da wannan hadisi ya kumsa iya da kyau makaranci wannan sharhi قال واعلم أن في hasadi mafasidun kathira yace ka sani cewa game da hasada hasada tana da banna mai yawa kalkashin fadan manzala sallallahu alaihi wasallama da yayi hali yace la tahasadu yace ka sani hasada tana da banna mai yawa minha annahu tashabbuhun bil yahud akhbath ibadallahi wa akhnas ibadallahi ya ce kamantacce ne ya ce da yahudawa wanda su ne mafi mummunan bayan Allah maɗaukaki wanda sun yi kowasu bayan Allah ɓanna da dauɗa allazina ja'ala Allahu minhum alqiradata wal khanazir wa'anda daga cikin su Allah maɗaukaki ya sanya wasu daga cikin su birrai da alkhanzirai aladdai wa abadat at-tagut kuma aka samu wanda suke bautawa tagut kina wannan hasada kamanceceniya ce da yahudawa wa minha anna fihi dalilun ala khubuth nafs al-fasid hallo akwai dalili abu mummunan ran mai hasada cewa ran shi munanna ce ba ta da kyau wa annahu la yuhibbu li ikhwanihi ma yuhibbu li nafsihi cewa bayya san bayya so ga ƴan uwan shi musulmi abin da yake so wa kanshi li anna man ahabba li ikhwanihi ma yuhibbu li nafsihi lam yahsid an-nas ala shay domin dukkan mutumin da ya so wa ga ɗan uwan shi ƴan uwan shi musulmi abin da yake so wa kanshi to ba zai wa mutane hasada ba a kowane bal yafrah idza an'ama Allahu ala ghairihi bi ni'matin face za ka same shi iya farin ciki idan Allah maɗaukaki ya wa wani ɗan uwan shi musulmi ni'ima da wani abu ya kula Allahumma atina mithla sai dai ya ce Allah ka ba mu kwatancin wannan kamar yadda Allah maɗaukaki ke cewa wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibun mimma iktasabu walinisai nasibun mimma iktasabu was'alu Allah min fadli kina wannan haka nan ne kada ku yi guri absa abinda Allah maɗaukaki ya fifita tsakanin shashin ku zuwa shashi ce kai ma sai ka samu hakanan ko hiya da hakanan kowanne daga cikin mazaje Allah ya ba shi kaso na abinda suka girba na abinda gado ya ba su mamata suka mutu haka su ma mata suna da kaso na abinda za su samu na gado idan wasu makusantan suka mutu ku dai abinda ake so ku roki Allah maɗaukaki daga fulalashi fa'ida ta biyu minha anna fihi i'tiradan ala qadarillahi wa qada'i akwai wani cin karo da rashin yarda da abinda Allah madaukaki ya kaddara ya hukunta idan kawa mumini hasada da wata ni'ima to kamar kai cin karo ne da abinda Allah madaukaki ya rige ya hukunta ya kaddara wa illa faman alladhi an'ama ala hadha ar-rajul malaci in ba haka ba to wane ne yawa wancan ni'ima Allahu azza wa jalla tabbat za a ce Allah ne mai girma da buwaya فإذا كرهت ذلك to idan kai kyamar wannan faqad karihta qada Allah wa qadar to kai kyama abinda Allah madaukaki ya hukunta ya kaddara wa ma'lumun anna al-insana idha kariha qada Allah qada Allah wa qadrihi fa inna innahu ala khatrin fi dini malai ce kuma tabbata abu ne sananne idan mutun yayi cin karo bai yarda ba da abinda Allah madaukaki ya hukunta ya kaddara to tabbat addinin shi iyakan hadari mai girma nasallallahu alafiya Allah muke roko ya kiyaye Allah muke roƙon kiyayewa da samun lahiya da kubuta qala li annahu yuridu an yuzahima rabbal arbab domin iya so yayi gogormaya yayi tunkudadde ne da ubangijin masu gidaje jalla wa ala wanda ya daukaka ya daukaka dai wa tadbirihi wa taqdirihi wa min mafasidil hasad mala yace na daga banna ta hasada annahu kullama an'ama Allahu ala ibadihi ni'matan iltahabat narul hasad fi qalbi mai hasada duk lokacin da Allah madaukaki ya wa bayan shi wata ni'ima sai kaga wuta hasada ta ruru a cikin zuciyar shi fasara da'iman fi hasaratin wa nadama zaka same shi kullun iya cikin damuwa da tabewa da nadama li'anna li'anna ni'mallahi 'ala al-'ibad la tuhsa dammi domin ni'imomin Allah absa bayan shi ba saki da duguwa kenan yau zai ga wannan Allah ya wa wancan ni'ima wancan ya bashi irin wancan ni'ima wancan shi kuma bayya su kenan kullun zuciyar shi za ta yi ta konewa iya cikin hasara wa huwa rajulun khabith kullama an'ama Allah 'ala 'ibad kenan mutun ne wanda ya zama to mai muna hali duk lokacin da Allah madaukaki yawa bayan shi wata ni'ima na'am قال ومن مفاسد الحسد na daga cikin mugun abu ko kuma banna ta hasada annahu ya'kulu alhasanat kama ta'kulu an-nar al-khataba cewa hasada tana cinye kyawawan ayyuka da lada kamar yadda wuta take cinye itace kama qala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzo Allah wanda tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace iyyakum wal hasad kashedinku da hasada فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الخطب domin hasada na cinye kyawawan ayyuka da lada kama yadda ice wuta take cinye ice wa min mafasidihi mala yace na daga cikin banna hasada annahu yu'arqilu al-insana 'ala sa'i fil ashiya'i nafi'a wannan hasada tana lalata mutum ta tauye shi abusa yin aikata aiki wanda suka zama to mai amfanin shi ba zai tashi ba ya jajirce ya amfanar da kanshi li'annahu da'iman yufakkir wa yakunu fi ghammi domin kullun iya cikin tunani ai Allah ya wawa na kaza yayi ta damuwa iya cikin bakin ciki kaifa ja'a hadha ar-rajul malan yaya akai wannan mutum wan malun wannan dukiya ta zuwa wani kaifa ja'ahu ilmu yaya ilmi ya samu wannan mutum ya samu ilimi kaifa ja'ahu walad ina yaya akai ya samu da kaifa ja'ahu zawja wa ma ashba zalik yayi ta lissahin nemomin yaya Allah yawa wani yaya wani ya samu kaza fatajiduhu da'iman muhtasiran zaka same shi kullun iya cikin takeici man mutwiyan ala nafsi ya dunkule a cikin karan kanshi laysa lahu hammun illa tatabbu ni'mallahi ala al-ibad baya da wani guri da munuwa sai bibiyan ni'imomin Allah madaukaki a bisa bayan shi waqti mamihi bihi kuma yayi ka samun damuwa da ita nasallallahu al-afiya wa min mafasidil hasad na daga cikin banna ta hasada annahu yunabba an nafsihi sharira na dayyika domin iya ba da labari daga wannan ranshi wanda suka zamanto mai sharri dayyika kumtatata la tuhibbul khaira cewa batta san alkhairi wa inna ma hiya nafsun ananiya rai ce wadda take ita kullun ita ita dai ana ana ko da lokacin mutum ya ce sai shi turido an ya kuna kulla shi illaha ce wadda take son komi ya kasance nata ba ga wani ba min mafasidil hasad aidan na daga cikin banna ta hasada hallau annahu la yumkin an yughayyira shay'an mimma qadahu Allah azza wa jalla abada mai hasada ba yanda zai ya iya canza wani abin da Allah madaukaki ya kaddara shi har abada kawai zai ta hasara ne zai ta bukin ciki ya hasada shi amma abinda Allah madaukaki ya kaddara shi ba zai iya canza komai ba mahama amila duk yanda ya aikata wa mahama karihta kuma duk yanda mutun yake wa mahama sa'aita duk yanda mutun ya tahi li ikhwanihi fi izalati ni'mallahi alayhi domin ya gusar da ni'ma Allah madaukaki akan bayi bayya iya fa innaka la tastati'u shay'an domin ba mutum ba abinda zai iya yi sai abinda Allah madaukaki ya kaddara kuma shi yasa zaka ga mutane suke har sihiri a sihirce mutum saboda ni'imar da Allah madaukake mishi na'am min mafasidihi na daga cikin banna ta hasada annahu rubama yartaqi lil bil insani ila an yasila ila darajati al a'id mai yuwa ma hasada tana kai ga mutum ta zarce shi ta ɗaukaka shi daga matsayin shi na mutum har ya zuwa daraja ta a'id wanda yake da kambun baka wanda idan ya ga wata ni'ima in ya kwara mata ido sai zamanto mai wanda Allah ya wa wannan ni'ima ya tanka sai same shi da kan bumbaka wal a'inu alladhi tasammihi an-nuhutu yani an-nas mutane suna ce mai mai kan bumbaka li'anna al-a'ina asluhu anna nafsuhu sharira domin mai kan bumbaka asalin shi ran shi mummunan rai gare shi hasidatun mai hasada ce hakidatun mai keta ce idza ra'a ma yu'jibuhu انطلق من هذا النفس الخبيثة مثل السهم idan ya ga wani abu wanda ya birge shi sai wani abu ya huto daga wannan rai nashi mummuna mithlu saham kwatamcin kibiya hatta yusiba bil ayn har sai ya samu mutun da kambin baka kenan hasada na kai mutun ya zamanto iya da kambin baka duk da cewa ko da asalin shi baya da wannan wa min mafasidil hasad na daga cikin banna ta hasada أنه يؤدي إلى تفريق المسلمين لأن الحاسد مكروه عند الناس مبغض domin hasada tana kai ga tarwatsa safu na musulmi ta watsa su ta raba kawunansu domin mai hasada abin ki ne ga mutane mutane suna kyamashi wal insanu tayyibul qalb alladhi yuhibbu li ikhwanihi ma yuhibbu li nafsi tajiduhu mahbuban minan nas mutum kuma mai dadin rai mai kyawun hali za ka ga mutane ‘yan uwanshi musulmi suna ƙamnar shi suna son shi alkullu yuhibbu ka samu kowa iya son shi wale haza da'iman na kulu mala ya ce dalilin hakanan ne ko da lokaci muke cewa wallahi fulanun haza tsayib muna cewa wallahi wani mutum ne mai kirki ma fi kalbihi hasad babu hasada a cikin zuciya shi wa fulanun rajulun khabis wani kuma mummuna hali gare shi hasudun mai hasada ne wa hukudun mai yawan keta ne وما أشبه ذلك دابن دي كما دا قال فهذه عشرة مفاسد كلها في الحسد ما ليتي ورنا فائدودي غدا غوما ني دكان سو a cikin hasada وبهذا نعرف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنا نظام غاني حكمة من ذا الله وند سيرا دا مو الله سكار تبتا غريش حيث قال da yace wala tahasadu kada ku yi hasada kuma hasada alloba ce a cikin al'umma ai la yahsudu ba'dukum ba'da kada shashan ku yawa shashan ku hasada fa in qala qa'ilun wa rubbama najidu al-insan yajidu al-insan fi nafsihi annahu yuhibbu an yataqaddama ala ghayrihi fil khair mala yace to maiwa mai tambaya ce ai mutun na samu a ran shi cewa iya son ya ga yahi wani wanin shi a cikin alkhairi fa hal hadha min al-hasad wannan ma'alar safa ta daga cikin hasada fal jawabu anna dhalika laysa min al-hasad mala yace ba da amsa irin wannan baya daga cikin hasada bal hadha min at-tanafus fil khairat wannan na daga cikin abin da Allah ya umarni a yi rigangeniya rigangeto a cikin rigai-rigai a cikin alkhairi qala Allah ta'ala limithli hadha falyamal al-amilun abusa kwatamcin wannan ne masu aiki su yi aiki qala ta'ala wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun a cikin wannan ne idan akwai wanda za su yi rigai-rigai to a wannan ne masu rigai-rigai za su yi rigai-rigai fa idza ahabba al-insanu an yataqaddama ala ghairihi fil khair idan mutun yaso a ran shi yahi wani alkhairi fa hadha laysa min al-hasad fi shay al-hasad an yakraha al-khair li ghairi abinda ake nihi da hasada shine mutun ya kiwa wani dan uwan shi alkhairi zan bayya so ya ga wani dan uwan shi da alkhairi malam ya ambaci abubuwa da yawa qala wala tanajasu fa najus huwa an yazida fi sila fi sil'ati ala akhihi wa huwa la yuridu shira'a a wannan jashkin nan shine mutun ya dada kudi a bisa wani kayan saidawa alhali ba so yake sai ba manufashi ya cutatar da wanda yake so ya sai ya amfanar da mai saidawa abu ne ana saida shi shika guda ya zo ya taya shi jika biyu kai na kusa wanda kake so ka san ba za ka yi baya ba ko dai ka tsaya a haka nan ko ka kara to kaga kuma ya cutar da mutum sai shari'a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wannan ciniki irin wannan zire bai dace ba kuma banda masu saidawa ma suna yin zire da karan kansu mutum ya zo ya kawo kaya ce wallahi kaza aka taya shi alhali kuma ƙarya ce ba haka nan ba shi kuma inda za a saye shi ga yanda ake sayen shi da kuɗi kaga yayi rantsuwa akan ƙarya kuma ya cutar da wanda zai sai hallau akan zalunci qala sallallahu alaihi wasallama wala tabagadu ay la yabghudu ba'dukum ba'da kadda shashan ku yayi qawa shashan ku hushi wa hadha binisbati lil mu'minina ba'dhum ma'a ba'd wannan kuma bangaren mu'mine ne shashan su tare da shashi wala yajuzu lil insani an yubghida akahu ay yakrahuhu fi qalbi bai dace ba mutum yayi kyamar dan uwan shi musulmi a cikin zuciyar shi li'annahu akhuhu domin wannan musulmi dan uwan shi ne walakin law kana hadha al-akh min al-usat al-fasaka fa innahu yajuzu zalik to amma inda a ce wannan dan uwa dan uwa ne wanda ya zama to ma'abucin sabo fasiki ne to wannan ya halitta mutun yayi hushi da shi zalika an yabghuduhum min ajli fiskihi yayi hushi da shi dalilin fasikancin shi la tabghuduhu ba'dan mutlaqan kenan kakka mai hushi a sake gaba daya li'anna lakin abghiduhu ala ma fihi min al-ma'siya kai kyamar shi abu sa gwalgwadon shi na mene na sabo kenan ko iya sabo kakka ce kai kiyaya da shi kai hushi da shi kwata kwata a'a za ka yi taka tsantsan da shi daidai saban shi daidai hushin da za ka yi da shi wa ahabbahu ala ma fihi min al-iman kuma ka so shi absa abin da yake tare da shi na imani qala wa min al-ma'lum annana law wajadna rajulan musliman yashrabu al-khamra wa yashrabu ad-dukhan wa yajru thawbahu khuyala fa inna la la nabghuduhu kama nabghudu al-kuffar mala yace misali sananne ne da dai za mu samu wani mutum musulmi iya shan ta iya shan giya iya shan taba iya jan taka wandan shi ko rigar shi da girman kai mu ba za mu mai kyamace shi ba kamar yadda za mu kyamaci ba kafirai faman abghadahu kama yabghudu al-kuffar faqad inqalaba ala wajhihi duk wanda ya mai kyama kamar yadda zai kyama kafirai to tabbat ya birkice a bisa fuskar shi kaifa taswi tusawwi بين مؤمن عاص فاسق وبين الكفار يا يا ذاك ديديتا tsakanin musulmi mai sabo fasiki da kafirai kuma ka duba ka ga manhaji na ahlus sunna wal jamaa ina an hana ka ka kyamaci ka daidaita kyamarka da kafiri da mumini ina ga zaka zo ka dauki makami ka kashe shi ina ka san babu wannan kyama ma an hana ka daidaita kyamarka da ta kafiri da shi to ina ma a ce ka kashe shi na'am malam ya ci gaba da dogon sharhi a cikin wannan muna iya ci gaba da hadisi wanda yake gaba قال المؤلف رحمه الله حديثنا 236 ها da 40 ne da 40 daidai muna da hadisin Anas shine dai قال المؤلف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an samu wannan hadisi daga Anas da Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi daga manzon Allah annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi dayan ku bai yi cikakken imani ba har sai ya so wa kanshi abin da yake so wa ga dan uwanshi alkhairin da kake so wa kanka to dole sai ka so shi ga dan uwanka musulmi a lokacin nan ka kasance musulmi mai cikakken imani wanda ya zama to imanin shi na gaskiya ne in ba haka ba to da sauran rina a kaba kamar yadda hausawa suke cewa kuma sananne ne mutum ba zai so wa kanshi sharri ba ko kenan kamar yadda mutum zai ki wa kanshi sharri haka ya dace ya zanto wajibi ya ki wa dan uwan shi sharri haka yadda yake so wa kanshi alkhairi to haka ya zamanto wajibi ya suwa ɗan'uwan shi wannan alkhairi nam wannan kuma shine zai kasance ɗan uwantaka ta gaskiya kamar yadda Allah maɗaukaki ya so a ayita sai hadisi na gaba muttafaqun alaihi wa imam malik yace wannan hadisi ma bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu an samu wannan hadisi halau daga Anas da Malik wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya ce, Unsur a haka zaliman au mazluman, a ƙala rajulun ya Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam. Ya Rasulallah, an suruhu idan kana mazluman, a ra'aita in kana zaliman kaifa an suru, ƙala tahjuzuhu au tamna'uhu min zulmi fa inna zalika nasruhu, rawar Bukhari. mazala sallallahu alaihi wasallama yake cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimakawa dan uwanka a matsayin za azalimi karin jayar da shi matsayin dan uwanka ne karin jayar da shi akan iya matsayin zalimi aw mazluman ko kuma wanda aka zalunta وقال رجل sai wani sahabi yace ya rasulullah ya manzo Allah wanda tsinayen Allah da amincin ka suka tabbata a gare ka ansuruhu idza kana mazluman zan agaza mishi in taimaka mishi in kwato haƙƙin shi in an zalunce shi in ya zama to an zalunce shi ina wanda aka zalunta an san yadda ake taimaka mishi ko ma nam ara'aita bani labari in kana zaliman in wannan mutum ya kasance dan uwana ya kasance azzalimi ne na yaya zan taimaka mishi kaifa ansuru bai ce ba a'a yanzu ba zai ce ba ba zai taimaka mishi yanzu tambaya yake an umarce mu ka umarce mu sallallahu alaihi wasallama mu taimakawa azzalimi yaya za mu taimaka mishi qala tahjuzuhu ka hana shi wannan zalunci ka kange shi daga wannan zalunci au tamna'uhu ko kuma ka hana shi dai nan kana da ikon da za ka hana shi ka tarbiye zalunci to sai ka gaya mashi in abin ya kai ga magana dai ka gaya mai gaskiya abin da kake wane wannan zalunci ne ka bar wannan taimakon shi ne in abin ya kai ga da ƙarhi ne za ka gwada ƙarhi ka hana shi wannan zalunci kana da iko sai ka hana shi wannan zalunci mina zulmi fa inna zalika nasruhu domin wannan ma taimaka mishi ne kai domin iya cikin bala'i na zalunci iya cikin musiba zunubi na zalunci ka kame hannun shi ka hana shi to wannan sai zamanto ka taimake shi da da wannan hanawa da kai na zalunci ya yi zalunci malam ya kawo wani hadisi kala man ahabba dalilin faɗan manzala sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne ingantacce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba an yuzahzaha anin nar dukkan mutumin da yake so yake fata Allah madaukaki ya gusar da shi daga wutar jahannama kai ya shiga cikin wuta wa yudkhala aljanna kuma a sanya shi aljanna fal ta'tihi maniyatu to mutuwa shuha ta zo mishi wa huwa yu'minu billahi iya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahir wa yuhib an ya'ti ila an-nas ma yu'ta ilay ma yuhibbu an yu'ta ilay kuma yaso wa mutane yazo yaso ya zage kewa mutane ya zo wa da mutane da abin da yake so a zo mashi da shi ina wannan hadisi sai kumshi haƙƙi guda biyu haƙƙi na Allah maɗaukaki da haƙƙin bayi sannan kuma san wannan imani da ranar lahira ina yanda kake so a yi ma shi kuma ɗabi'a ta mutum baya son a mai sharri baya so a mai abin da zai ɓata mai rai to kai ma haka kakka yi wa mutane abin da za ka ɓata musu rai kakka zo musu da sharri نعم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace haqqul muslimi ala al muslim khams ina ga kuma lokaci yayi ya da kyau mu tsaya akan wannan hadisi domin bayanin shi ya da yawa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk نعم السقيم مرة لاهية نعم سقيم عشان وانا ايه عشان اني سقيم ها شاش الدرس a'a da sha shida kuma da ishirin ne